محمد الفاتح الحاكم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ومسلم الحمد لله لم تجب ثلاثين شيء كوكب السعدي نازع تاشي wasu alaƙa ne su ishtiraki ko babin mushtari ishtiraki ne ko bismillah rahman rahim mas'alatu ga wata mas'ala bayani akan mushtari wato kalma wadda za ta zamo ta zo da fiye da ma'ana ɗaya kalma ce guda ɗaya amma yayu tana da ma'ana biyu tana da ma'ana uku tana da ma'ana hudu tana da ma'ana goma tana da ma'ana ishirin tana da fiye ma da haka wanda dai a baya a nan akwai kasida da muka karanta a nan wata nuniya wadda kowane baiti daga baitocin nata yake karewa da kalmar ainu wanda ainu din nan akwai ma'anarsa a kowane baiti ma'anar ta bambanta da wanda shi yasa kalmar ainu tana cikin mushtarakul lafzi tunda tana da ma'anoni wajen guda talatin ko kamar kalmar ajuzu a juzu wajen shekara goma sha biyar a gwamnati akwai wata kasida da aka karanta wadda ita ma ta kai wajen baiti arba'in wadda kuma kowane baiti yana karewa da kalmar a juzu amma a kowane baiti ma'anar a juzu din ya bambanta da ma'anar a sauran baitocin shi yasa ashe kalmar a juzu mushtaraka ce ita ma kalma ce wadda take ta yi wato ma'anoni da yawa sun yi tarayya akan to akan wannan dai za a yi bayani akan wannan a wannan babi ko a wannan fasali wanda a ƙur'ani ana samun kalmomi wanda suke mushtarakai hakan nan a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama to wanda kuma da shi ilmin usulul fiqh yana nuna wa faqihi ne hanyar da zai bi ya fidda hukunci daga ƙur'ani ko daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam بالاشتراك واجب في الأثر وتلفه سألب والأبهر وفي القرآن نزل داود نفا وآهرون في حديث مصطفى وكيل واجب وكيل ممتنع وكيل بل بين النكيرين منع wannan da nan wannan matsala ne dai tuka uku da wanda za ta zo a gaba duk dai tafiyarsu daya suna magana ne akan shi wushar shi yasa kusan baitoci goma sha biyu ne a littafin nan kaukan musaɗi yake an yi magana a kan ishtiraki zu ishtiraki kalma wadda take tana da fiye da ma'ana ɗaya shine zu ishtiraki waƙin abu ne wanda yake ya zo a zancen larabci ya zo a maganganu na larabawa ya zo a ƙur'ani ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam fil azhari a zancen da shi ya furin jaye zancen da ya furin jaye a wannan shine kauli na farko wanda yake nuna cewa a samu mushtarikin abu ne wanda yake ja'iz abu ne kuma wanda yake akwai shi amma ba wajibi bane ba wajibi bane ba dole ne sai an samu mushtarikin ba wa kallafa wa sa'alabun wa nafari amma akwai kauli da biyu wanda wasu malaman suka tafi a kai wanda suka ce eh sai a samu ishtiraki amma babu shi akwai yiwuwar a ce an sami ishtiraki amma babu shi wanda wannan shine kauli da biyu wanda suna cikin wanda suka tafi akwai akwai malam sa'alabun malamin nan babba na ruga malamin nahau malami ne a ilimai da dama ko da yake ya fi shura a waɗannan iliman guda biyu wanda shi mutumin kofa ne yana cikin gaggar malaman kofa yi wa fati hijira ta ɗari biyu da casin da ɗaya wani abhari haka nan malam abhari shi ma malami babba ɗaya daga cikin gaggar malamai na usulun fiƙi malaman fiƙin kuma wanda shi maliki ne maliki ne shi yi wa fati ne ɗari uku da wajen tamanin kamar sa'an mai risala ne wakaci ɗaya suka yi an yi su ne a wakaci ɗaya wa fil qur'ani to kauli na biyu kenan cewa eh akwai yiwuwar a samu mushtariki amma dai ba a samu ba wa fil qur'ani lan zamu da nafas akwai kauli na uku shine cewa ta yi a samu istiraki a samu lafazi wanda yake mushtariki a zance na larabawa amma qur'ani ba fa zai taɓa yiwa a samu mushtariki a cikin sa saboda ai qur'ani an faɗa cewa ya zo ne don mai bayanin komai to an samu mushtariki a ciki ai za a faɗa a cikin zai yiwu ke zama an faɗa a cikin rikici tunda ma'anarsa ba ta fito fili ba shi yasa ibnu dawud wato wanda ba mahaifinsa shine dawud wato shi ne ya kafa masabar zahiriyawa to shi ma ɗan nasa yana cikin gangan malamai a masabar zahiriyawa kuma wanda yake adibi ne shi ba kawai malamin fiqh ba ne ba kawai malamin hadisi ba malamin adab ne ya yi wasu littattafan na adab daban-daban a to shi ya ce za ta yi a samu mushtariki mushtariki abu ne mai yiwa a same shi kuma akwai shi ɗin ma amma dai ba a ƙur'ani ba wannan shine kauli na uku wa aharuna fi hadisi mustafa wasu kuma malaman suka ce a ai mushtariki abu ne wanda ta yi a same shi kuma ma dai akwai shi din kuma akwai shi hatta a qur'ani a saboda idan an same shi a qur'ani ai hadisi zai zo ya bayyana me ake nufi da wannan mushtarikin da ya zo a qur'ani wata ma'ana daga ma'anonin ake nufi shi yasa inda suka ce ba za ta yi a sami mushtariki ba shine hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam tunda hadisin manzo shine karshe a bayani yasa ake dan ba za ta yi a samu mushtariki a cikin sa ba wannan shine kauli na hudu ana wakila wajib akwai kuma wasu wanda suka tafi akan cewa yo ai kuma ma wani sabani akan mushtariki ai ba wai kawai abu ne mai yiwuwa a ce akwai shi ba ba ma kawai abu ne wanda yake ya zo ba ai ma dole ne ya zo din tunda ma'anoni da suke akwai a rayuwa ai sun fi karfin lafuzin shi yasa dole wasu ma'anonin guda biyu ko uku sai dai zama a ba da su da lafazi guda ɗaya wannan ɗaunin shi ne na biyar wakila mumkin akwai wanda suka tafi ma akan cewa ai gaba ɗaya shi mushtariki ba ma bai zo ba ne abu ne ma wanda ba ma za ta yi ya zo ba zuwansa a ce ya zo abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ƙauli na shida kenan wakila bal bainan nakiraini mune wasu suka ce a mushtariki abu ne mai yiwuwa ya samu kuma akwai shi din ma amma inda ba za ta yi a same shi ba shine a ce ga kalma ɗaya tana nufin ma'anoni biyu wanda suke kishiyoyin juna kama a ce wannan kalmar tana nufin fari kuma tana nufin baki tunda fari kishiya baki a yayu dai a ce tana nufin fari tana nufin ja saboda ja da fari ba kishiyanta tsakanin su amma inda yake akan sami kishiyanta shine tsakanin fari da baki ko ta yiwu a ce wannan kalmar tana nufin dogo kuma takan zo da nufin mai fari amma ba za ta yi a ce tana nufin dogo kuma tana nufin gajere ba saboda gajere aiki shiyar dogo ne haka ba za ta yi a ce tana nufin mai faɗi tana nufin siriri ba saboda mai faɗi aiki shiyar siriri ne to wannan ne suka ce ba za ta yi ba amma duk dai akwai raɗi da aka bayar ga duk waɗannan saboda mu ɗauki magana ta ƙarshe da ƙera ai akwai kalmomi a larabci wanda suka zo da ma'anar biyu wanda kuma suke kishiyoyin juna misali kamar kalmar ƙarƙo ko ƙoroƙo wanda ƙur'ani ya kawo ɗaya daga cikin jam'o'inta shine ƙoroƙo wanda tabbas in dai mutum zai binciki larabci zai ga kalmar takan zo da ma'anar jini takan zo kuma da ma'anar sarki jini daga mace wato haira kalmar takan zo da wannan ma'anar kalmar takan zo kuma da ma'anar tsarki domin yadda shi dan fodo ya kawo a fetur su idan wani ya ce kalmar nan ta kuro wadda aka kawo ƙur'ani wanda an san mufradin ƙur'u ne ko ƙaru ma'anar ta daya dole ke to za a tambaye shi malam kai da kake cewa ma'anar ta jini to wasu a cikin gaggan sahabbai da suka ce ma'anar ta tsarki kafi su sanin larabcin ne ba ga wasu gaggan sahabbai ba irin sai da aisha su zai yi misali sai abdullahi umara da sun taba akan cewa ai tsarki ake nufi da ita to kai balaraban ne mata ma ba balarabe ba ne asalinka ko kai balaraban ne dai kafi su sanin larabci ne in kuma wani ya ce a yau karba koro ai abin da ake nufi da ita tsarki da ce haba malam ga wasu gaggan sahabbai kula fa'ul arba'atu dinnan gaba daya abdulabun mas'ud duk sun ce abin da ake nufi da ita jini sai ka ce bayan da za a yi ma a ce ana nufin jini da ita shi yasa ai magana ɗaya shi ne ka ɗauka cewa kalma ce mushtari kuma kamar da suka faɗi a ƙauni na ƙarshe cewa a a ta yiwu a samu mushtariki amma ba za ta yi zo a ma'anoni da suke sun kishiyarci juna ba sa wannan kaɗai ya isa raddi a kai ko ya isa raddi a kansu cewa ai gashi kalmar nan an samu saɓani tsakanin sabai wanda wannan nan suke da'awar wannan ma'anar wanda an san kishiya ce ta waccan ma'anar da wa'yancan suke da'awa kuma abin mamaki sabanin nan su ya haɗa tsakanin ‘ya'ya da iyaye misali sai da na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya tafi akan cewa kuru'u jini ake ne amma yarsa babba wanda yake faɗa mata shi kansa dab da ya mutu cewa a duk ‘ya'yansa ba wanda yake so kamar ta ita ta sayi da aisha ita ta ce tsarki ake nufi ta san abin da mahaifin ya faɗa akan ma'anar kuru'u ya san abin da ta faɗa amma wannan bai jawo an samu kace na ce tsakaninsu ba kowa a cikinsu ya yarda ɗayan malami uban ya yarda yarsa malama ce yar ta yarda mahaifinta malami kuma kowanne dai ya tsaya ga iyaka inda Allah ya fahimtar da shi jawo faɗa ko abu wanda wannan ana son a kawo shi ne don a gane idan an samu bambancin fahimta a musulunci akan wani lamari to kai ya dawo gaba kai ya dawo fada irin wannan an samu tun a zamanin sahabbai hatta tsakanin 'ya'ya da iyaye amma wannan bai sa an samu wani abu haka nan ga sai da na'uma allah ƙara dagare shi yana ganin ƙuru'u jini ake nufi amma ga ɗansa babba wanda yake cewa ka ina ma a ce ka faɗi kaza waje kaza da aka yi tambaya kace ka sani ai da ka faɗa ni ba abin da zan muna da shi irin wannan a ce yau ga ɗana malami ne to shi ɗan nasa ya tafi akan cewa ƙuro ɗin nan barci ake yi ya sa da wannan wata koyarwa ce gare mu ko to mas'ala ga wata mas'ala akan da shi mushtarkin ya fi mu an yura da ma'ana ya ta yi a wajen malamai da yawa wanda a cikinsu akwai shafi'awa akwai hanabilawa akwai da yawa daga malikawa wanda suka tafi akan cewa ta yi a waje ɗaya ta yi amfani da kalma ya zamo wadda take mushtarika kuma ya zamo ana nufin tun ma'anonin guda biyu ta yi biyu ya zamo ana nufin ma'anonin guda biyu da wannan ma'anar da wannan ma'anar ta jawoza wasu da yawa suka ce wannan ta fuskar majazi su wanda suka tafi akan cewa ta yi a waje ɗaya amfani da kalmar ana nufin duk ma'anonin guda biyu to sun kaso kaso uku da farko ne wanda su suka fi yawa suka ce ta fuskar majazi shi an haɗa haƙiƙa an haɗa ma'anonin guda biyu suwaye suke bin alfiyatul usul ta shi wa Abdullahi dan Bodio datan malamanmu galibi sai ka yi alfiyatul usul ka fahimta sannan ake cewa to kana bukatar ci gaba ka zo ka sa kokon misali suwaye suke bin alfiyatul usul ko ba masu bin ta'ala gobe insha Allah za a koma karatun safe in Allah ya tashe mu lafiya na wani hanzari in ba in akwai masu bi to su fada in kuma ba masu bi to in gobe za a koma karatu waje zo ya ce zai karanta alfiyar usul za a ce an yi tambaya akwai masu bi ya ce ba ko aka ga wani ya zo da alfiyar usul za a ta ce ba ka ji da ya kai ka ɗaukowa ko saboda Allah in akwai masu bi su fada ya shi shawar da ɗan fodiyo ya kawo wannan magana a cikin alfiyatul usul ko ba a duba ba to kan zai shi lakin wanci fada lakin ko ka zishtirakin wanti fada laki bayan ya kawo wa zuwa hakikatin majazin hal ya'un wal haqqu la fa shuhada la tahumma li tahammul ash-shahadati du'i is shahidun fihi majazun fasmai na ta nake malamin nan na tsaki a dakawa shi ya kai waye daga adakawa ne ranar marko ne a dakawa ko na? a wajen canzo ne da yan nan da ake yi a dakawa ko to to waɗansu daga cikin wanda suka ce ta yi a amfani da maza a mushtarki a duk ma'anonin suka ce yin amfani da shi haka ɗin ta fuskar majazi ne kauli na farko kenan wa shafi'i imami shafi radiyallahu ta'ala an ra'ahu haqiqatan ya ga cewa ya amfani da kalma mushtarika a duk ma'anoninta hakika ne ba wai ta fuskar majazi ba wa za zuhurin fiye ya gan shi fili a fili a cikin fahimil bila karinatin alayhi ba shi yasa dan shi imami shafi ya ce inda ba wata karina da ta zo da za ta ayyana cewa a cikin ma'anonin kalmar na wadda take mushtarika ga iyaka wadda ake nufi kadai ga wadda ake nufi ita kadai to ya zama wajibi a kanka ka ɗauki kalmar akan dukkan ma'anonin sai ka fassara ta da duk ma'anonin guda biyu in dai ba wata kalina da za ta ayyana cewa ai ga iyaka ma'anar da ake nufi ta wannan mushtarki malamai da yawa da suka ce shi mushtarki ta yi amfani da shi a dukkan ma'anoninsa sun kawo hujjoji da dama ɗaya daga cikin hujjojinsu shine a cikin suratul hajji Allah subhanahu wata'ala yana cewa alam tara أن الله يصير له من في السماوات ومن في الأرض سيمه والشمس سيمه والقمر والنجوم أو والشمس والنجوم وال والشجر والجبال والدواب سنة وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب شو أنا da aka ce su da lahu man fi samawa ce a wasu aka kawo washensu ko wannan domu wani jibalu washe jaru wadda wabu ana nufin sujuda ta ne ta ba da kai ba da kai ba wai sujada ta dora goshi a kasuwa tunda su sujjada da suke wa Allah shine cewa su dinnan shaida ne akan cewa akwai Allah kuma sun ba da kai ga Allah yadda Allah ya yi da su haka gaba da aka faɗa wata sirrin minan nas a nan kuma me ake nufi ana nufin sujjada ka dora goshi a kai ka wasu da yawa da mutane su ne wa Allah wanda sujjada amma wasu ba su kaga nan an yi amfani da kalma ɗaya a cikin ma'anoni biyu ma'ana ta farko shine ba da kai da shaidawa da cewa akwai Allah ma'ana ta biyu ko shi ne dora in an ce har na ƙarshen to an ko mutanen gaba ɗaya duk mutum shaida ne ga Allah kuma duk mutum ko ya so ko ya ƙi dole zai je ya ga Allah ta wani wajen ba wanda yau Allah zai ɗauko zai ɗoro wa rashin lafiya ya ce shi ba zai ba ina duk likitocin duniya duk asibitocin duniya o waye shi Allah ya ɗoro masa rashin lafiyar sai ya yi haka nan ma wanda Allah zai ɗoro wa mutuwa ya ce a haɓa a yi sai dai a ɗaga sai gobe wane shi dole iya biyayya kaga ta nan ayyar sulula dole yana biyayya ga Allah ta baraka wa ta'ala amma ma'anar da aka duba a nan shine ɗora goshi a kan wasu da yawa ba su yi wa Allah a cikin mutane akwai masu yi wa Allah amma wata sirrin haɓɓa alaihi al'azza ba su Allah da ya wulakanta su wanda ta kaka wannan ayar wata tunatarwa ce ga ɗan adam in ka gaba ka bin Allah to ka tabbatar ba wani abu ne ya hana ka bin Allah Allah ya wulakanta ka can sabon wani kuma zai girmama ka ba wanda zai sa ka bi shi ya sa wanda kuma ya biyayya ga Allah wanda yake biyayya ga Allah a duk matsayin da ya samu kansa to ya ɗauka ya san cewa Allah ya girmama shi shi ya sa har ya hore masa ya bin Allah wanda Allah ya laganta waye sa ya girmama shi wa man yuhini Allah kuma lahu min mukrim inna Allah ya'alu ma yasha idan ta sujada ta nawa mahallin sujjada ne ko sujjada ta dauke na qur'ani to ah, shi wawafaq alqari kauli na uku shine abinda alqaji bakin lani ya tafi akai na cewa eh a iya amfani da kalma mushtarika a duk ma'anoninta amma shi bai ce ta fuskar majazi ba ne bai ce ta fuskar hakika ba shi yasa bambanta zance na farko na da yawa daga malamai ya bambanta da zance na biyu na imami shafi a'a shi abin da ya ɗauka ya ce wa ƙala mujmalu ce ai magana za a ɗauke ta akan mujmala ce yuhumalu alaihima shi yasa za a ɗauke maganar akan duk ma'anonin ko ma'anonin guda biyu lilihiti yaɗi don a samu fita wannan shi ne ƙauli na uku walaksaruna amma da yawa daga malamai musulama haka safi kamar yadda safiyu dini hindi ya kai to akwai wani malami babba na usulun fiƙi safiyu dini hindi mutumin indiya ne amma an daɗe da yin sa tun wajen hijira ta ɗari bakwai da wani abu ya faci ya sa riga shi kansa ma wato mai asalin littafin tajudi da suke kusa lokacin su ɗaya amma dai shi wancan ya girme shi shi safiyu dinis indi ya girme shi yi wani littafi babba na usulul fiqh ne hayatu usul wajen akwai dama irin wajen mujalladi goma sha biyu akwai wanda mala an ya haura haka din a yawa wato ne hafshin to shi safi ya kaito a wannan littafin nasa ne hayatu usul ila ilmin usul bilmani an hamle cewa sun ce ba za ta yi ba a ɗauki mushtarki a kan duk ma'anonin inji wasu da yawa wabita wasu kuma suka ce a mu ba za mu ce za a iya ɗauka ba ba za mu ce ko ba za a iya ɗauka ba ya zama an haɗa wannan zantuka guda biyu da wancan guda uku biyar kenan ba sau ba su kenan ba zantuttuka wakila wasu wato ƙauli da shida kenan inna ma ya suhu akala suka ce a ta fuskar hankali haka din mai yiwa ne amma ta haƙiƙa ba zai ba wakila la ya suhu za ka asula suka ce ai ko ta fuskar hankalin ma ba za ta yi ba wannan ne magana ce wadda take mai yawan rassa ko mai yawan gera wakila fil ibrari la ya so wasu suka ce dangane da kalmar guda daya ba za ta yi a ce tana da ma'ana fiye da daya ba amma jumla ya yi a ce tana daukan fiye da ma'ana daya da wani lokacin istirakin yakan zamo dangane da yadda aka kawo jumla amma sai ta yi duk kalmomin da suke kowanne yana da ma'ana guda da yanzu misali na ayan nan ta cikin surar bakara ko bangaren ayan nan ta surar bakara illa an yi afuna aw ya afuwa da zai biya da hiyo ƙudatun nika aw ya afuwa da zai biya da hiyo ƙudatun nika su yana suka ce eh nan an samu ishtiraki saboda ta yi ya zama abin da ake nufi shi miji irin yadda malikawa a irin yadda shafi'awa suka tafi a kai irin yadda shafi'awa suka tafi a kai cewa alaji ne ya kuɗa tulika huwa zaune domin miji shi ne da ya ce baya aure ba aure shi ya sa kullum auren kamar a hannunsa yake da ya fanci ya kwanta ko kuma ta yi alaji ne ya kuɗa tulika ana nufin wani tunda ɗana za a yi a ɗaura aure ba wani kamar yadda malakawa suka faɗa to a irin nan suka ce a iya samun ishtiraki amma a kan kalma ɗaya a ce an sami ishtiraki suka ce wannan ba zai yi ba wakila fil isbati wasu suka ce a a wajen tabbatarwa ba za ta yi a zamo ana nufin ma'anoni fiye da ɗaya ba dole sai dai ma'ana ɗaya yanzu misali mun ce ainu tana da ma'anoni da dama to amma ka ce ba dama ka ce li ainun ya zama kana nufin ainun fiye da daya dole sai dai guda daya dole sai dai guda daya amma a nafa yi ne ka ce ma li ainun to ta yi duk abin da ake kira ainu ka kore ba ka da shi shi shi yasa isbati ba za ta yi a ce ana nufin fiye da ma'ana ɗaya ba amma a nafayi suka ce ta yi a nufi fiye da ma'ana ɗaya to wannan kenan wal'asa zancen da ya fi inganci aljam'u a haɗa aijami kalma wadda take ɗauke da fiye da ma'ana ɗaya bai ci bayar ma'ana yi ana nufin ma'anoninta wato ko a yi tasniya ana nufin ma'anoni biyu kamar misali inda mutanafi yake cewa wasu ƙabalar kamar sama'i bi waje ha fa'awatniyar kamarai ne fi wakatin ma'a ita matan nan wanda yake yabo yake sufanta kenta da sanda yake mata ya ce ta fuskanci wata yana sama shi da ya dubi fuskarta sai ya ga wata biyu domin ita kanta fuskarta ta wata ce kuma ta bayyana a fuskarta ta ya hango watan sama saboda yadda fuskarta ta take taskas sai ta zamo kamar mudubi ita kanta fuskar ga ta kyakkyawa ga ta kuma inda take taskas ta zama kamar mudubi shi yasa shi da ya dubi fuskarta sai ya ga wata biyu da ita kanta fuskarta ta wadda take wata da kuma watan da yake sama wadda ita take kallon shi yasa ta yi after abusinsa ta yi inikasinsa wato ta yi reflection ɗinsa shi yasa to a nan ya kawo kamarai ne yana nufin kamaru na fuskarta da kuma kamaru na sama to in haka ɗin na yiwa sai zama gano ne a nai an gina shi ne akan cewa a ɗauki kalma akan ma'anonin ta waje daya a iya tasniya ko a iya jami ko kamar na hariri a musamman da yake cewa salabar shehu malahu wa fatahu lubbahu fansana bila ainihi ne tasniyar ainu yana nufin al'ainu basira ko da yake ainu basira filbasira da kuma ainu mai ma'anar kudi ya haɗa ya tasniyar su to shi ma a nan wato za a ce kenan in yayi wannan na inganta in zai yi a ce an yi amfani da musarki a duk ma'anonin amma an ce ba da ma amfani da musarki a duka ma'anoninsa sai ta yi a ce wannan ba daidai ba ne wani hukun jiri lokacin ya yi amma dai ba na bukatar su bai shi ne kaɗai ya rage ko saboda insha Allah ta'ala rubutun da zai isha ta fara yiwu ƙasa in Allah da karatu wannan ba zai ringa fin tara zuwa saura ishirin ba za a tashi kullum dai karatun ma bayan zai ƙara yi wato lokacin da ake karatun walhulfu wannan saɓani da litin majazin yana gudana a majazi biyu a iya amfani da majazi biyu a waje ɗaya ko ba a iya ba kalma takan zo ana amfani da ita ta fuskar majazi amma ya zamo inda ake amfani da ita ta fuskar majazin ya haura a ma'ana daya misali mu ɗaukar mar yadu yadu ma'anarta ta hakika ita ce wannan gaba hannu wanda zai ta lafiya yana da ita an yana da hannun nan to amma ta fuskar majazi ana amfani da ita a fiye da ma'ana daya akan amfani da kalmar hannu yadu ana nufin iko ko karfi ana amfani da kalmar hannu ana nufin baiwa yanzu tsari kamar a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama adwal kunna yadan asara kunna luhukan ne wanda ta fi tsawon hannu a cikin za ta riga ku za ta riga duk sauran rustuwa da ni kaga nan yadda ne ake nufi ba ƙarfi ake nufi ba ba iko ba baiwa wadda ta fi alheri a cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce za ta riga mutuwa bayan su amma an san ana amfani da yadu kuma ana nufin ƙarfi to yanzu a waje ɗaya ta yi a amfani da yadu ana nufin ƙarfin nan kuma ana nufin alherin nan kyautar nan ko ko ba zai ba to sabanin da ya koma akan abin da aka faɗa a baya wanda duk suka tafi akan cewa ai ta yi a amfani da mushtarki a ma'anoninsa a sista ya yi kwarai kuwa wafi hakikatin walidya hakanan sabanin ya hada da cewa ai amfani da kalma daya ana nufin hakika ana nufin majazi ana nufin majazi kamar wancan aya ta suratul hajj fi masu a cikin zancen da aka zaba ta yiwu amfani da kalma ana nufin hakikarta kuma ana nufin majazinta a waje ɗaya shi dai mai albiyatul usuli yadda ya haka yato shi ne cewa maganar da take gaskiya ba haka baya zo amma da Allah in an duba wasu littattafan na usulun fiƙi hatta na makabar malikawa za a rasu sun ce eh haka din na zo shi in sha Allah da gudu yake faɗa wato hakikatin majazin hal ya um wal haqula fa shuhada la tarum man li tahammul shahadati bi'i iz shahidu fihi majaz fasl Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa Qur'an wala ya'ba shuhada'u za ma wanda suke shaidu ba daidai ba ne suke zuwa su ba da shaida matuƙar dai an gayyace su gaba da shaida to wannan wajen wanda suka ce bayan da za a yi amfani da kalma a hakika da mazabi waje ɗaya suka ce wanda ake nufi waɗanda yake sun riga sun shaida a gabansu aka yi abu to zama ana neman shaida akan wannan abu to su ne in an ce su zo su ba da shaida yake haramun su zuwa ba da shaida amma bai hada da wanda za a yi abu aka ce ka ya zo ba don ya shaida shi wannan yana da damar ya ce ba za shi ba saboda shi a sannan bai zamo shahidu ba a hakika shahidu ne majazan bi itibari ma ya uru ilai duba da abin da zai koma gare shi amma sai bai a riga an yi abu a gabansa ba ai ba shaida bane a kansa sai dai idan za a yi amfani da kalmar shaidar a matsayin majazi ko to amma suka ce a ya zama wajibi ya je tun da an yi amfani da kalmar a hakikar da majazanta dai a wajen suka ce inda yake ya san ba wanda za su je su ba da shaidar in ba shi ba ba wanda za su je su ga abin in ba shi ba to ya zama su wajibi ya je ya gani a shi ne mafi hakikatin wale da ya fi mustafi fafin umumi wa alul khairat a qur'ani a ƙarshen suratul hajji ubangi subhanahu wata'ala yana faɗa ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira to wa'alul khaira dinnan ya dauki umuri a wajen wannan malamin ya hada da farilla ya hada da nafila da ana bukatar a aikata duk musulmi an umarce shi wakila lil fard amma suka ce a ainihin abinda ake nufi farilla kadai wakila musharaka wasu ce mushtariki ne wasu ce shi kansa lafazin alhayu ya ɗau umumi shi yasa ta fuskar umumi ya gama wasu ce a yana nufin farilla kadai wasu ce a ba wai ya ɗau umumi ba lafazi ne da yake nufin alheri amma alherin nan yakan zo na farilla yakan zo na fula shi yasa kenan an ce za a iya ɗaukan mushtariki akan dukkan ma'anoninsa sai zama duk waɗannan guda biyun sun haɗa to wannan da yake nan a takaice Allah ya ba mu fahimta, Allah ya ba mu ganewa, Allah ya saka masu littafin, Allah ya saka masu akwai mai tambaya ne?
Ya kama kamar kalmar halimu.
Wanda shi ma kaga yana zuwa da ma'anoni ko? Akwai halimu na aboki kukut ko? Falaisa da hulyoma, hamuna halim. Akwai kuma halimu mai ma'anar ruwa ta fasashi, wasu kuma an haliman fakadda am'a. to kana tambaya a kan cewa musharki ne shi ma ko eh shi ma musharki ne kwarai kuwa yana da ma'anoni fiye da ɗaya shi bayan wannan na wala ya tsalo hamimun hamima a ina ne kuma ƙur'ani aka amfani da kalmar hamimu ana dafin aboki uku bayan wannan falaisa da wuliyar mahahu na hamim wurin da ne guda uku da kana waliyun hane faje na hudu inda ka kawo na hudun kai ne za ka kawo na biyar ko don kuma kaga wasu kuma an hanima wannan tafasasshen ruwa ake nufi ko a haka da na suratul waqiya cewa fasharibuna alaihi min alhamim fasharibuna shurbal hiyim da jama'a ne wannan ana nufin tafasasshen ruwa ko sai wanne kuma to alhamdulillah kada ta fati a ɗaya salatu ta ce uku Allah ya saka wa masu da ta tafar Allah ya saka wa malamu Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu aiki da ilimi
آمين lafiya da marasa lafiya da waɗanda suka gabata آمين